ashirin daidai ga watan March, watan uku, shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Za mu ɗora kan tafsirinmu na Alƙur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin Kumo Akwa Local Government Jihar Gombe, Najeriya. wanda muna cikin suratul namli za mu tashi aya ta hamsin da tara daidai bayan mun gama kisar annabi lutu alaihi salatu wassalam da shi da mutanensa Allah rahma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون
Allah madaukin sarki yace qul alhamdulillah wannan magana ake da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ne ya umarce shi yayi wa Allah godiya akan halakar da kafirai da aka yi cikin al'ummomin da suka gabata wasu kuma malamai suka ce Allah ya umarci manzon Allah ne ya ce alhamdulillah akan dukkan ni'imomi da Allah ya bashi وسلام على عباده الذين اصطفى amincin Allah ya tabbata shine salam akan bayansa da izaba imamu muqatil yace sumul anbiya wal mursalun sune annabawa da manzon Allah da manzannin Allah kuma yadda Allah yace wasalamun ala al mursalina a wata aya din ibnu abbas yace hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam والسلام على عباده الذين اصطفى ana nufin sahabban annabi su ne Allah ya ce suna cikin aminci kuma suna cikin bayansa da Allah ya zaɓa. Imamul Kalbi ya ce su ne al'ummar annabi Muhammadu gaba ɗaya, su ne wa salamun ala ibadihin lazi nasafa. Wasu malaman suka ce dukkan wani mumini cikin muminan da suka gabata da wanda za su zo, duk suna cikin wa salamun ala ibadihin lazi nasafa. idan an an fahimta kenan kalmar wa salamun ala ibadihi alladhina istafa akwai maganganun malamai da yawa wasu sun ce annabawa ne wa salamun ala ibadihi alladhina istafa saboda fadin Allah wa salamun ala mursali wasu kuma suka ce sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallama wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wasu suka ce sune al'umma annabi Muhammadu zance na uku kenan zance na hudu kuma duk wani mumini cikin wanda suka gabata da wanda za su zo amincin Allah ya tabbata gare su Allahu khairun ka gaya musu shin shin Allah ne ya fi alkhairi amma ya shirkun ko dai abin da suke shirka da Allah yanzu a hankalce su zaɓi Allah shi ya fi musu ko su zaɓi gumaka malamai suka ce a kira wato albasra ahlul basra kenan da asim yushrikuna din nan bilya saura kuma sun karanta bitta wannan yukhatib ahli makka kenan allahu khairan khairun amma tushrikuna ana nufin mutanen makka kenan akwai ilzamin hujja alal mushrikina ba'da halakil kufar lazamtar da hujja akan mushrikai bayan an halakar da kafirai anan gurin Allah ya tsiratar da bayinsa na kwarai ya kubutar da su daga halaka mushrikai kafirai kuma to sai su nemi waye zai kubutar da su in akwai babu sun halaka Allah ya musu azaba saboda sun rike wani ba Allah ba tabaraka wa ta'ala da haka anan gurin abinda ayat take nufi an umarci annabi yayi wa Allah godiya to kai ma ka zama mai godiyar Allah qul alhamdulillah an ji wani sahabi kawai zikirinsa kullun cewa ki alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah aka ce me yasa kake yawan faɗin alhamdulillah alhamdulillah yace kalimatun ahabba Allah kalma ce da Allah yake santa ita alhamdulillah kalma ce da Allah yake santa shi yasa nake maimaitawa da haka kai ma ka yawaita faɗin alhamdulillah alhamdulillah saboda Allah ya suka Bahaushe ya ce alhamdulillah ko a bakin kura ma'ana ko da kura ne ta kama ka tana yagarka to dai alhamdulillah kuma haka din abun yake wai yana nufin kowane yanayi mutum yake ciki to ya zama mai hamdala mai gode wa Allah tabaraka wa ta'ala dan shine sahibul minani wan ni'ami ala ibadihi ma'abucin wato baiwa da ni'imomi akan bayinsa shine wanda yake da halitta shine wanda yake da umarni babu wani wanda yake da wannan in ba shi ba wa salamun ala ibadi alladhina istafa Allah ya bada aminci ko Allah ibada aminci ga bayansa da ya zabe su Allahu khairun Allahu wannan istifham ne lil inkari wat taqri'a ake cewa wannan alif din a munqalaba ne akan hamzatul istifhami ce zaka ce Allah ya musu ya kai wannan manzo Allahu alladhi lahu al-khalq wal amru shin Allah da yake da halitta da umarni wallazi an'ama alaikum bin ni'ami allati la tusa Allah da ya baku ni'imomin da ba za su girgu ba khairun shefu alkhairi amil alihatu al-batila ko ka alloli na ƙarya allati la tanfa'u wa la tadur wanda ba za su amfana ba ba za su cutar ba wallaci ya abudu hal mushrikuna min dunillah allolin da mushrike suke bauta musu ba Allah ba duk wanda yake da hankali duk wanda ya san ya kamata baya shakka cewa lalle Allah shine yafi alheri kuma Allah shine yafi cancantar abishi Allah shine yafi cancantar ai masa da'a wannan khairun din malamai suka ce laisa litafdil ba khairu ne ta fifitawa ba kawai min babi tahakkum ne min babi a tahakkum me yasa to ai asali ma su gumaka ba su zama alheri sun isa ma a hada su da alherin su da Allah to ai ba su zama alherin kwata kwata yawwa kamar yadda larabawa suke cewa as-sa'adatu ahabbu ilayka am ash-shaqawa yanzu kai ka zama ɗan aljanna shi fi soyuwa gare ka ko ku kuma ka zama ɗan wuta shi fi soyuwa gare ka sai ka ce yau ai kwata kwata ma da ba ka so ka zama ɗan wuta to kaga wannan kwatancen a haɗa su ma ai bai yi ba daman la khaira fi ash-shaqawati itlaqa kwata kwata babu alheri a cikin mutum ya zama ɗan wuta to nan gurin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana wasu ayoyi guda biyar a jere wanda Allah ma zai kawo mana yanzu zai karanta mana dukkan ayoyin nan guda biyar za mu bi su dake dake kowace aya ɗaya tana nuni akan ƙarfi da mulki da ƙudurar Allah da iliminsa kuma kowace aya da Allah ya zo rufe ta sai ya ce a ilahun ma Allah a ilahun ma Allah shin akwai wani abun bauta tare da Allah tambaya yake ayoyin nan duka guda biyar da zai kawo zai rufe da wannan bari mu ji me sakon da Allah yake so ya isar mana ko kuma ya isar na malam
أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون gaskiya an rama fa ka- ka ƙoshi bara irin wannan ayar numfashi ne kake buga ta amma ban na ga ka ja kaya sosai sai ka raba ta wajen sau uku gaskiya da ma an rama na kwankalin sai ya kwanta ko an turo maka kaya ne ba mu da labari Allah ya ƙara lafiya ma bai kamata Allah ma ya fi mai fassara ƙoshi ba gaskiya ni ma dai zan dage na gaya za a yi insha Allah. Allah ya tambaya, yanzu kun ga a can ya ce, Allahu khairun amma yushrikuna ko amma tushrikuna. Shin Allah shi ne ya fi alkhairi ko ku abin da kuke yin shirka da wani Allah. Allahu khairun amma yushrikun ko amma tushrikun in an ce amma tushrikun ana nufin mutanen makka sai ya ci gaba da tambaya amman khalaqa samawati wal arda abinda ake nufi a alihatukum khairun am alladhi khalaqa samawati wal ard shin allolin ku sune suka fi alheri ko kuwa Allahn da ya halicci sammai Allahn da ya halicci kasai ba shi kadai ba aikinsa kadai ba wa anzala lakum minas sama'i ma'an ya saukan muku da ruwa daga sama ma'an anan ana nufin matara wa anzala lakum minas sama'i matara shine ma da wannan ruwa Allah ya ce fa ambatna bihi hada'iqa muka tsirar da gonaki hada'iq ana nufin gonaki basatina jam'i ne na hadiqa imam farra'u ya ce al hadiqatu al bustanu al muhatu alayhi gona kewayayya ita ce bustan idan duk gonan da ba a a duk gonan da ba a kewaye take ba ba a ce da ita hadika ku gane wannan bustan a gona kawai zahabal waladu ilal bustani yaro ya tafi zuwa gona buɗaɗɗiyar gona da ba ta da shinge hadiƙa kamar yadda ake ce hadiƙatul hayawan gidan zu kenan to in an ce hadiƙa a larabci gonan da aka kewaye ta kamar gonar doya gonar rogo gonar tumatir gonar tattasai gonar ainihin albasa gonar barkono duk gonar da aka kewaye ta ita ce hadika to shine Allah ya ce fa ambatna bi hadaika muka saukan muku da ruwa muka tsirar muku da gonaki lambuna shi yasa wani malamin zaka je ce lambu dan daga jin lambu ka san a kewaye ki an gane ko za ta bahjatin masu kyakkyawan gani yanayi mai kyau lambun da ya sha ruwa ya sha taki amfani ya fito zaka ga yana da bahja in an ce bahja ana nufin manzar hasan abin gani abin kallo mai kyau albahjatu a larabci shine alhusnu an gane ko yawwa yabtahiju bihi man yara duk wanda ya gani zai ɗauki hankalinsa ma kana lakum an tumbitu shajaraha ba ku isa ba ba za kuma ku iya ba shine ma kana lakum bai kasance gare ku ba bai kamace ku ba ku- ku tsirar da wato bishiyoyin wannan gona ma yan bagai lakum kenan li'annakum la taqdiruna alaiha saboda ai ba za ku iya ba kamar kawai Allah cewa yake yi ya ba ku gonakin da ba ku isa ku tsiro da bishiyoyin da ke ciki ba bishiyoyin kashu lambu na kashu lambu na gwanda lambu na gwaba lambu na kaza kaza duk bishiyoyin da suke ciki ma kana lakum an tumbitu shajaraha ba ku isa ba ba za ku iya ba bai kamace ku ba ku tsiro da bishiyoyin dan Allah ne kawai ya isa yi a ilahun Allah yanzu akwai wani abun bauta hal ma'ahu ma'budun siwahu a'anahu ala sun'ihi shin akwai wani abun bauta ne da ya taimaki Allah wajen ciro ko wajen tsirar da gonakin nan akwai shi bal hum qaumun ya'dilun Allah ya ce bari dai waɗannan mutanen kafiran Makka qaumun ya'dilun mutane ne masu yin shirka suna hada Allah da wani kalmar ya'diluna tana nufin wato yushriku to anan gurin Allah tambaya yake yi kuma ya bada amsa a cikin tambayoyin da yake yi kuna da hankali kun san me kuke yi yanzu za ku haɗa allolinku da Allah da ya halicci sammai da Allah da ya halicci ƙasai ya samar da su a irin wannan yanayi mai banƙayi da tartibi muhukami kuma Allah da yake sauka muku da ruwa daga sama shi za ku kwatanta shi da allolinku gumakanku shi ne yake ba ku ruwa in kun ga ruwa ya fito daga sama Allah ne ya ba ku fa ambatna bi hada'iqa zata bahja Allah ya ce ya fitar da gonaki ya tsirar da gonaki masu ban ƙai lambuna masu ban sha'awa duk Allah ne yake yi yanzu duk da wannan za ku zo kuna haɗa shi da allolinku kun taɓa gwadawa ne kun tsirar da bishiyoyi da abin shuka da yake cikin waɗannan lambuna ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahun ma Allah yanzu mai hankali ya kamata ya haɗa wani tare da Allah shin akwai wani abun bauta a ilahun akhara ka'inun ma Allah shin akwai wani Allah da ya kasance tare da Allah na asali kai bal hum qaumun yadilun wadannan mutane ne masu yin shirka da gangan ko kace bal hum qaumun yadilun su ne mutane da yake yadiluna amdan suna kaucewa da gangan anil haqqil wadihi su bar gaskiya da ta fito fili shine tauhidi su koma albatilil bayyin barna ta fili shine shirka da Allah tabaraka wa ta'ala kalmar ya'dilun an ciro ta ne daga al'udul al'udul a larabci tana nufin al-inhiraf kaucewa al-inhirafu anil haqqi ila al-batili mutum ya kauce ya bar gaskiya ya koma barna ko kuma daga al'adlu fassara ta biyu qaumun ya'dilun mutane ne kautattu kun kauce daga gaskiya kun koma shirka fassara ta biyu daga al'adlu ana nufin almusawa shine zaka dara cewa wani ba adali bane mana wani baya yin daidai wani adali ne daga al'adlu mai adalci in an ce mai adalci mai balancing wanda yake yin abu abu daidai ina fata ana fahimta kenan za a ce balhum qaumun lijahlihim yusawuna billahi ta'ala ghairahu min min alihati waɗannan mutane ne saboda jahilcin su suna daidaita Allah da allolinsu in mun fassara al'adulu da ma'anan daidaitawa kenan mutane ne masu daidaita Allah wato da wasu da wanin su da wanin Allah to Allah yayi wannan tambaya ta farko kuma ya nuna abinda waɗannan mushrikai suke aikata ba daidai bane to bari mu ji tambaya
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يعلمون
amman ja'ala al-ard qarara har yanzu zai tambayan ne Allahu khairun amman ja'ala al-ard ko kuma allolin ku sune suka fi alheri ko ku Allah da ya sanya ƙasa ta zama tabbatacciya shine qarara la tamidu bi ahliha ba ta karkacewa wa ja'ala khilalaha ya sanya a tsakanin ƙasar ƙasa da take shimfiɗa a duniya a tsakaninta Allah ya sanya anhara koguna koguna koguna kogunan da take suke suna ba da ruwa da Allah ya yi ƙasa sai ya faffasa hanyoyin ruwa sai ya saki ruwa ya shiga ciki duk fa shi ya yi ya halicci ƙasan kuma ya halicci koguna wa ja'ala lahara wasiya ya sanya wa wannan ƙasa tana da manya-manyan duwatsu rawasiya jibalan sawabita tafka tafkan duwatsu masu nauyi Allah ya daddanne ƙasar da su daman da Allah ya yi ƙasa kamar yadda aka yi bayani a tarihi to sai kuma ya ɗauko duwatsu Allah ya ce alkaina fi hara wasiya muka jefa muka jajjefa ka duba ƙarfin mulkin Allah ya ce muka jajjefa muka wugulla da aka shimfiɗa ƙasa don kada ta rinƙa motsi ta karkata ko ta rinƙa rawa sai Allah ya halicci duwatsu sai ya kakkafe ƙasar kamar yadda in ka shimfiɗa ƙyalle kada iska ta ɗauki ƙyallen za ka ɗauki wani abu mai nauyi ka ɗoɗɗora to bayan Allah ya halicci ƙasa sai kuma ya ɗauko duwatsu ya jajjefa akan ƙasar to da abin da ya sa kuka ƙasar ba ta rawa tana yawo wannan duwatsun manya da kuka gani su ne suka riƙe ƙasar shine Allah ya ce wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan وحاجة وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ma'aba kai qur'ani kenan la ilaha illallah la ilaha illallah ai daga ji malam ka san ba magana dan adam bane wane mutum wannan fasahar wai ife ita sai Allah shi kadai shi kadai dan haka Allah ya ce wa ja'ala laha rawasiya ya sanya wa ƙasa tana da duwatsu manya-manya in an ce rawasi tafka-tafkan duwatsu wala akwai duwatsu a duniya fa da yawa akwai duwatsu waje bainal bahraini hajiza Allah ya sanya tsakanin koguna guda biyu da kogi mai ruwan daɗi da kogi mai ruwan gishiri hajizan ya sanya shamaki tsakaninsu abun mamaki malam kogi koguna ne biyu suna kan ƙasa guda ɗaya amma ɗanɗanon kowane kogi daban akwai mai ruwan gishiri akwai mai ruwan daɗi farurrukanmu duk in an ji an ɗebi ruwa ai mai daɗi ne ko a tace shi ko a mai amma dai akwai ɗanɗano amma yanzu za ka je lagos ga ruwa iya ganin ka na teku ne kana sa shi a harshen ka sai ya kusa yanke ma harshe saboda bala'in gishiri ruwan gishiri ne zalla duk inda ka ga teku to ruwa ne mai bala'in zafin gishiri ba a sa shi a baki bai da daɗi kwata-kwata wannan ruwan da za ka jawo shi ka yi wa shuka bayi kashe ta zai to akwai inda Allah yake haɗe ruwan da shi wannan mai ruwan gishirin da kuma mai daɗin idan ya zo malam ba sa haɗuwa sai dai ɗaya ya gogi ɗaya ya wuce wannan da hanyarsa wannan da hanyarsa kuma wani lokacin Allah ya so ƙarfin mulkinsa da sarautarsa akwai inda yake ɗaya ya gabar ɗaya ya yamma kuma ba za su haɗu ba kuma in ɗebo ɗaya kai ka ɗebo ɗaya ka zubo ɗaya sai ya fito ya dawo cikin ɗayan wani lokacin kuma suna tafiya tare ya ko mu nan a nan kogunan mu ɗin ai za ga akwai wani lokacin za ga wani kogin za ga ruwan kala biyu ne suna tafiya a jere amma ɗaya baya shiga cikin ɗaya haka ne to shine waje alabai da albaharai hajiza wannan ni kam da ido na na gani wata rana mun yi tafiya mun je mun je mun je togo mun je lome mun je kotono mun je mun tsaya a teku wani ya ce bari mu kai kuma nan ku ga ikon Allah ruwa ne guda biyu amma ba su haɗuwa tun daga kan gada akan mota za ka hango kalar ruwan biyu ne ga ruwan nan yana ambaliya yana menene amma wallahi ɗaya ba shiga cikin daya yanzu ma akwai wani bature da ya isa wannan a ilahu ma Allah muka je har gindin wurin muka ga ga wannan ruwan ga kalashi ga wannan shi ma ga kalarsa kuma suna tafiya akwai wani lokacin da wani ruwan in ya kamar yanzu shi shi ruwan cikin gari shi ruwan kogunanmu kenan in ya buga ya yi cikin teku sai kuma teku ta koro shi sai ya dawo bari in gaya muku wani abu guda kun ga kogunanmu ai suna iya ɗaukan ciyawa ko ciyawa yana tafiya to idan idan kogunanmu ɗin namu mai ruwan daɗin in ya zo da tarin ciyawa a kai ya buga ya shiga teku a haɗe ba suke fa wallahi sai ka ga ruwan tekun ya taho ya taho ya buge shi ya koro shi fa sai ka ga ya dawo haka abin yake to wani lokacin kuma tafiya za ka suna ta gudu kowa da hanyarsa shine waja'ala bainal bahraini hajiza Allah ya sanya mani'i li Allah yaqtalita ahaduhuma bil akhar ya sa wani abu tsakaninsu wanda mu a idan mu bana ba maganin hajiz ƙarfin mulkin Allah da sarautarsa shine hajiz din ba wani ruwa da yake haɗuwa da ɗan uwansa a ilahu ma Allah shin akwai wani Allah abun bauta akwai wani gunki akwai wani abun bauta tare da Allah shi kaɗai yake babu sai Allah ya rufe ayar ya ce bal aksaruhum la ya'lamun bari dai da yawansu ba su da ilimi ba su sani ba jahilai ne uwana wannan aya tana nuna mana Allah shine wato ya tabbatar da ƙasa shine ja'ala al-ardha qararan in an ce al-qarar a larabci shine al-makanu alladhi yastaqirru fihi al-insanu wurin da dan adam yake zama ya shimfiɗa ya tabbata ya miƙe ƙafa zai iya gina rayuwarsa a wurin waye ya ba ku ƙasa kuka samu shimfiɗa kuka tabbata akai kuka dawwama akai Allah yanzu nan garin Kumo daji ne da amma abu mamaki duk an sassare dajin mun yi ta gidaje yanzu har filaye ma tsada ka zo siya da bala'in tsada talaka ma bai isa siya ba ja'alal arda qarara Allah ne ya sanya ƙasar ta zama matabbata yanda kowa zai samu kwanciyar hankali ka gina gida dan uwanka ya gina gida wani yayi kamfani wani ya dakin inji wani ya dakin ruwa gidan ruwa wani ya gidan waye gidan sana'a wani ya shaguna wani ya gidan dabbobi ja'alal arda qararan waye ya baku kuka yi wannan Allah Allah ne shi shi kadai ya kamata ku gode masa ku gaya mana ya ku waɗannan mushrikai man alladhi ja'ala hadhihi al-ardha allati ta'ishuna 'alayha makanan salihan liistiqrarikum waye ya sanya wannan ƙasa da kuke zama wuri ne na tabbatar ku da nutsuwar ku ku ta harkokin ku wal harakatikum ku ta tabadulul manafi' fi ma bainakum canjin abubuwan amfani tsakanin ku siye da sayarwa da kasuwanci wane ne ya ga ƙasa da haha ya kekketa ta ya fitar da koguna a cikinta ƙasan nan fa da kuke gani duk kogin da kuke gani Allah ne fa iyanka shi wal arda ba'da zalika dahaha shine ce akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum Allah shi ya tsatsaga ƙasa ya fitar da hanyoyin ruwa a ciki shine anhara ruwa yana gudu har ma ya tafi da wani abu ya halakar da shi kuma duka ruwan nan an yi muku ne don ku amfana waye ya ba ku duwatsu manya-manya duwatsun nan tahfadul arda min an tattariba suna hana ƙasa su rinka rawa da motsi waye ya sanya muku shamaki tsakanin ruwa guda biyu babu wani in ba Allah ba amma da yawa daga cikin wannan mushrikai la ya'lamuna al-umur ala wajhiha as-sahih san al'amura a bisa fiskokin su na sahihi da wato ingantattu ba saboda jahilai ne ainihin wato ba su da ganewa to sai Allah ya shiga aya ta uku kuma me yace a rama amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون sai Allah kuma ya dawo ya ci gaba da bayani da yake nuna mana cewa idan ɗan adam ya shiga tsananin bukata yake roƙo waye ya isa ya amsa masa in ba shi ba idan ɗan adam ya shiga cikin situation na al-ittirar matsuwa da larura amman yujibul mudtarra idza da'a waye ne ya isa ya amsa wanda ya shiga ittirar cikin matsi cikin ainihin wato a bukatuwa lokacin da ya kira Allah waye yake iya yi masa wa yakshifu su'a waye yake yayi as-su'a ciwo ko mummunan abu wannan al-mubtar a cikin wannan ayar ismu maf'ul ne daga al-ittirar al-ittirar an ce wato daga ifti'al ne min ad-darura ifti'al ne min ad-darura wanda ya shiga larura abinda ake nufi ɗan adam ɗin da ya fada cikin ƙunci da matsi a rayuwa yasa yarfa a kuffa dara'a yana ɗaga hannayensa yana cikin ƙasƙanci yana cikin rauni yana roƙon Allah waye zai amsa masa lokacin da mutum ya shiga matsi da wahala ya ɗaga hannu yana kira waye isa ya amsa masa akwai wani Allah akwai wani gunki babu Allah ne yake yayewa ku gaya mana ayyuhal mushrikuna man alladhi yujibu da'wata da'i al-makrub wa yake amsa addu'ar mai addu'a da yake cikin bakin ciki da daruwa da damuwa wanda bala'i da masifa masaibu da razaya suka same shi kuma waye yake yayewa bala'i asu wal bala' mummunan abu da bala'i, innahu Allah, Allah ne shi shi kaɗai wahda bai da wani in ba shi kaɗai ba, shi ne mai karɓan addu'ar wanda iltaja a ilaihi ya dogara zuwa ga Allah, kuma shi ne yake yaye baƙin ciki mummunan abu daga bayansa, wa ya su'a wa ya ji khulafa. يجعلكم خلفاء الأرض yana sanya ku yana sanya ku zama masu mayewa a bayan ƙasa ma'ana waye yake sanya wasu su mayewa wasu yanzu nan da shekara ɗari da ta wuce a garin na ai ba mu bane shekara ɗari da za ta zo ba mu bane insha Allah wata ɗarin da za ta zo kai ba ma sai an kai ɗari ba akwai shekarun da za a zo ko mutum ɗaya a cikinmu ba za a same shi ba a nan gurin muna nan muna zaune a nan akwai shekarun da za su wallahi baka isa ka zo nan gurin ba saboda lokacin zuwan ka na nan ya ƙare lokacin jikoki ne da ta taba kunni wani ya zo wani ya mai kuma haka duniyar take gaba ɗaya a hankali ba Allah yake caccanja abubuwa fa kamar ruwan wanki ne kana wanki da inji yayi da ti ka cire ka sa wani shi ma ya zo yayi da ti ka cire ka sa wani shi ma ya zo yayi da ti ka cire ka haka duniya take an zuba ku kuna ta yi kuna ta yan shekarun ku shekara hamsin arba'in wani ya mutu shekara talatin wani ashirin da tara wani arba'in da wani abu wani ya kai hamsin wani ya kai sittin wani ya kai saba'in wani daga saba'in ɗin ma yana cewa shi fa gwandama ya samu ya tafi duk iya ɗan wannan lokacin manzon Allah ya ce amaru ummati ma baina sittin ila saba'in shekarun al'umma ta gaba ɗaya yawanci mutuwa ne mutane mutuwa suke tsakanin shekara sittin zuwa saba'in duk ana suke mutuwa buri ne kawai ɗan adam yake da shi amma wallahi duk anan ake zubewa ka tsaya ka duba kanka ka duba burin da kake da shi ka duba abin da kake so ka tara ka duba abin da kake so ka gina duka duka gidan da ka gina kudin da kake tara wai shekara nawa zaka kana cin su hadda ni dinnan da nake maka magana wallahi yawa yawan mu Allah na tuba Allah ya kai mana afuwa ba lalle fa mu maimaita shekarun da muke da shi a baya ba in ma aka barka ka aka maimaita ma shekarun da kake da su a baya to wallahi a galabaice zaka karasa yanzu duk dattijo a garin nan da aka ce yana da shekara 80 shekara har zuwa ake ana duba shi ana ganin sa ta aiwa ne ya tsufa ashe wannan yana nuna ba ma dadewa ba za mu dade ba buri ne kawai duk buge-bugen da muke dukka ajiye su a waɗannan tsanan wannan yan shekarun sittin saba'in tamanin wanda ya kai ɗari kam sai dai a rinka turo shi a wilbairo ana fito da shi waje ya gama rubewa musamman ma wannan zamanin da yake cike da cututtuka da larurori ko da za ka daɗe a wannan zamanin wallahi ba lallai ka daɗe da ƙafarka ba ko kaga an raba ka da ido ka makance kafin lokacin ko an raba ka da kunne ana magana kana eh ana yaushe za ka tafi kana eh magana gashi baka ba kurma ne ba kai amma an cire jin ko a rike kafa ga ka baka mutu ba amma kafa ka ba inda zaka je wallahi wato ba kana ciwon kafa wallahi akwai lokacin da kafar idan ta zo wala ba ta ku ba sai dai a rinka tura ka a keke in Allah ya jarabe ka a garin kuma babu tituna shikenan kai ta zama a kofar gidan ku aka mutu dan garurrukan da ake da dan titi ne ma ake san siyan dan mashin din dan keke wanda ake dan danna shin nan ka zauna kana dalilawa haka yanda fa rayuwar take kenan ba ta da wani daɗi wallahi a gidanka za a zo kana gani ana cin daɗi kai wanda kai yara su darje su ci nama su ballaka shi kai kuma ka ce a nemo maka zogale ka gamu da masifa kenan dan bala Allah kiyaye to ai haka ake karasawa mutum ya zo ƙarshen rayuwarsa ya mai da rayuwarsa irin ta dabbobi zai ƙare da cin ganye haka likita yake cewa to kai alhaji tun da ka kai shekara arba'in ba dole sai an haɗa da ganye ka duba fa akuya ce take bin ganye take ci amma wallahi yanzu ganye shine abincin mu ko abinci aka zo aka sai ka ce a bani ganyen nan kai da kanka saboda kana tsoron mutuwa da bala'i ganyen a wannan shekarun naka shine fi dacewa yanzu yaro zai zo ya zauna ya, ci nama da kitse ka ji ko ya karya kashi ya ci nama da kitse da komai amma kai in ka zo sai ka ci a rinka ware maka a baka iya jan naman in ma likita bai hana ka cin jan naman ba kaza idan zaka ci sai ka bare bayanta saboda in ka ci da wannan maikon bayan nata ka jira me zai biyo baya sai gwiwarka ta amsa da ƙafafuwanka ga mutum zama da ƙyar tashi da ƙyar da gatan da da kuɗin da komai Allah ya jarabe ka yawanci haka muke kuma haka ake tafiya duniyar fa kenan to me ne zuwa mutum ya zo ya bata lokaci ba zai zo ya bi Allah ba wa yaj'alukum khulafa'a al-ard wasu ne suke maye wasu yanzu ba mu ne ba to ku jira zuwa wasu shekaru wallahi dukkan mu gaba ɗaya ƴaƴanmu ne za su zo nan gurin wannan kujerar da nake kanta inda rai da lafiya to wata rana watakila wani wanda ban san shi ba ma jika ko shekaru wani ne zai zo ya hau ko wani wanda na haife shi shi zai zo ya hau ni fa lokaci na ya ƙure ya ƙare ina za ni na kama hanya na tafi kuma kai ma fa da kake kallo na kai ma da kai za mu tafi yawwa kar wani ya ɗauka ni kadai zan tafi tare za mu tafi wallahi za mu tare muka zo ai tare za mu koma ai ka san me wai shi ai Allah rama ai ya kifa kansa ne yayi shiru wai shi ai da yake wai bai furfura ba har yanzu ai wato yana ga wanda wa'azin da nake ba da shi nake ba ni ma wannan furfurar da ka gani yau da gobe ce ta mai da ni wallahi ba shekaru bane ba kaka dauka tsoho ne da sauran karfi na eh mu ma za mu dan dama dai koya da insha Allah da malam duniya ba ta da daɗi duk abin da kake da shi wallahi idan ka cino zaka mutu sai ka ji ba daɗi wani ya ce ina ma da a ce duniya an bata da dawwama ne hak ce amma ina ai tun da aka nemi ina manzon Allah baya nan aka ce ya tafi kowa sai ya tafi wallahi to wanda Allah ya fi son sa ne fa ya tafi dukka dukka shekarun da Allah ya bar manzon Allah nawa ya bar masa 63 ba wannan shi fa bawan Allah ne wanda Allah ya fi so fa duka nawa ya ba masa 63 da haka ina baka shawara in sana'a kake in aikin gwamnati kake in kasuwa kake in ma me kake yi kawai ka je ka nemi duniyar ka dan rufawa kanka asiri kar ka wulakanta kuma ka samu ka taimaki wani kuma ka gina lahira ka da abin da Allah yake baka shikenan amma matukar za ka yi ta tarawa ne kai ta tarawa kai ta tarawa to ita ko mutuwa tana nan a gabanka kawai ka ɗauki duniya zan yi abin da zan yi ne kawai don rufa kaina asiri in taimaki iyaye in taimaki dangi in taimaki mabukata in nemi lahira na da abin da Allah ibani shikenan zan yi ta cin abona ranar da rabona ya kare shikenan wani abin da yawa da kake tarawa na rantse da Allah ba rabanka bane raban 'ya'yanka ne wataƙila 'ya'yan naka ma ba raban su bane raban matan su ne da za su aura wataƙila su ɗin ma ba raban su bane za su mutu su bari wani wanda zai zo ya aure matan su zai ci raban sau da yawa mutum yakan zo ya gina gida wallahi ba shi zai fi cin moriyar gidan ba sau da yawa mutum yakan je ya siyo mota ba shi zai tawa motar ba mutum zai yi shekaru yana gina gida ya tare a gidan a zo ana masa murna ashe a wajen Allah kwata-kwata ba zai fi shekara uku a cikin gidan ba duk kuɗin da ya kashe gaba ɗaya zai mutu yawa wala an qaribi mun qusurin muzakrafatin ila baiti turabi fayudau fihi mahjuran wahidan ahata bihi shubul ibtirab wa yaj'alukum khulafa al-ard Allah shi ne yake sanya ku, ku zamanto masu mayewa a bayan ƙasa, ya khulufu ba dukun ba da, karnan ba da karnin, wajilan ba da jil, ƙarni bayan ƙarni, jili bayan jili, a ilahun ma Allah. Yanzu Allah da ya yi wannan kuma ku haɗa shi da wani wajen bauta? Bai kamata ba, kalilan mata zakarun, kaɗan ne daga cikin ku kuke yin tuntuntuni? walakinnakum sai dai matsalar ku rayuwarku ba ku da tunani ba ku san ya kamata ba ba ku tuno ni'amallah ni'imomin Allah akan ku da rahamar ubangiji tabaraka ta'ala sannan Allah ya rufe waɗannan ayoyi da ya ambata da wata jumla mai cike da hikima saboda sha'anin ɗan adam sai wanda Allah ya zaɓa a cikin mutane in ya shiga wahala ne sai yake tuna Allah amma idan ya shiga cikin yalwa wallahi manta Allah yake malam Allah ka yafe mana malam ɗabi'ar mu mu da ni da kai da nake maka magana ɗabi'ar mu sai wanda Allah ya zaba ya tuna nafsi ya gyara duk lokacin da muke cikin ni'ima to ba kasafe kuma muke tuno Allah da wuri ba wannan yana ɗaya daga cikin disadvantage ɗin mutum ya zama kullum yana cikin ni'ima in Allah ya shimfiɗa maka lafiya mai tsawo mantawa ma kake ana mutuwa idan Allah ya baka rayuwar da baka ciwo baka zuwa asibiti wallahi baka ma tuna cewa wai ana ma ciwo idan mutum ya samu arziki ya samu mulki ya samu sarauta ya samu wadata ya rinka cin duniyan nan baya tuna mutuwa amma ranar da Allah ya jarrabe ka aka maka wani ɗiban karen mahaukaciya da wani ciwo da ƙyar ka samu ka farka to a lokacin zaka tuno ka ai wanda fa mutum ya dan yi tanadi saura ka dan wani cewa ya wallahi sai da aka kai ni boda na dawo wace da suka wace da mala'iku suka danganta da shi da boda amma wai addu'a sa mai karfi ce Allah ya ce ku sako shi ya sake dawowa to amma mutumin da yau yayi ciwo gobe ya farka ya dan samu wadata ya dan tunowa to wannan ya fita da Allah amma ina gaya muku me yasa kafiran duniya suke mantawa da Allah yalwa da Allah ya basu me yasa wasu masu mulki da masu kuɗi ba sa tuna Allah ai wannan mulkin da suke ciki da wadatar da suke ciki shi ya rufe musu ido ba sa tuno Allah to ɗaya daga cikin illar a barka cikin ni'ima a dawwame kullum kullum kullum kullum kullum lafiya kullum kullum kuɗi kullum wadata kullum nutsuwa kullum ba asara kullum ba kaza ha ina mutum manta yake da Allah amma in aka dan girgiza ka sai ka cino Allah sai ka koma ga Allah wallahi malam wani yana kama carbi ne karka dauka na Allah ne cikakken dan iska ne wallahi wahala ya gani ya rike carbi da ya ga bala'i sai sa a siyo mai dan carbi kullum yana tafiya yana yana yana motsa subhanallah subhanallah subhan kai subhanallah saboda kaga bala'i ya kusa kaiwa ne ko Allah ya dora mai wata bala'in asara ko wata musiba ta hau shi ko wani ciwo ya kwantar da shi da ƙyar ya ɗaga to lokacin zai riƙe tarbi wai shi na Allah ne amma da Allah zai bar shi ya ƙyale shi ya shimfiɗe wallahi ba lallai ya tuna Allah ba yawan mutane da yawa ko masallaci ba sa zuwa jami'i da yawan mutane fa wa'azin nan fa ba sa ji wani dariya ma yake ai yanzu kuna zuwa gurin wa'azin nan naku ce a muna zuwa alhaji ce to Allah ba da sa'a shi baya zuwa kai ne ka damu da Allah kai kake zuwa Allah kare mu to bari mu ji malam me Allah ya ce akan halin dan adam mu je amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون
Allah yayi bayani akan wancan hali na dan adam Allah yake wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi idan muka yalwata wa dan adam muka yi mai ni'ima sai ya kauda kai sai ya juyar da bangaren sa haka ya manta Allah saboda mun masa ni'ima lesh saboda mun bashi mulki lesh saboda mun ba shi mukami lesh saboda mun ba shi kuɗi lesh saboda mun ba shi lafiya yana ji yana kan mulki yana samu wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu ash-sharru fa dhu du'a'in arid amma in shari ya same shi to shi kan mai daga hannu ne yana yin addu'a mai faɗi yana roƙon Allah Allah ya bashi alimmu ne to bayan wannan sai Allah ya daɗa tambayan waɗannan kafirai amma ya hadikun fi zulumatil barri wal bahr idan kuka shiga duhu na ruwa in kuka shiga duhu na fili waye yake shiryar da ko hanya wannan Allah yana magana ne akan tafiye-tafiyen da suke yi akwai zulumatul barri hanya mai duhu cikin daji waye yake nuna muku hanya kai wai dan adam ma waye baka basirar kai ta tafiya ka hau hanya har ta kai ka wani gari waye ya muku wannan basirar ba Allah bane to in a cikin duhu ne malam ka duba barin ga yadda barin ga ya maka yadda za gane wannan kasancewa lalle Allah yana da hannu akan sha'aninka mutumin da ya hau dabba ko jaki ko raƙumi yana tafiyar dare cikin daji yana tafiya wa yake nuna wa raƙumin nan hanya wa yake nuna wa jakin nan hanya Allah dan adam fa in ya shiga daji fa in ba taimakon Allah ya samu in bai samu wata alama ba ta yake da yawa ko wanda an yi haɗarin mota sun danna sun shiga daji daga nan suka ɓata da ma motar ma ɗan buge su suka yi suka karye aka ɗan kai su gida aka musu jinya an gansu to daji ya je shiga haka zai ƙaraci rayuwarsa ita yawo ya je ya faɗa hannun namun daji su cinye shi kawai wani ya ce malam aka yi kora na shiga daji tun da asubahi malam na fada daji nake ta tafiya ya ce a maiduguri ne daji ya ce wallahi malam ban san najeriya akwai daji ba sai da na bata ya ce tun asubahi tafiya nake ta yi in na tafi na tafi na tafi sai zuciya ta ce kai nan ba hanya ba ne in dawo in yi ta yi in yi ta yace wallahi malam sai da na sake kaiwa dare cikin isha'i ban gane hanya ba yace malam na ɗauke tsammani sai wata zuciya ta zo mun ta ce kaga ka bari gari ya waye ka hau bishiya ka leko ko za ka hango ko wata alama ko wani abu to basirar da yake nan da gari ya waye ina gaya ma ne fa wannan fa ko za ka bata kai ma ka kula ya hau bishiya ya luluka ya luluka ya duba can yana addu'a ya duba ya duba ya duba ce kai ba alama dan adam a nan gurin ya duba ya duba ya duba ba alama can da ya duba sai ya hango ta doguwa irin wayan nan irin masu ɗin nan doguwa ya ce karka ji sanyin da na ji sai na ji daɗi sai na ce nan zan yi tabi sai na iso wannan abu to yini yayi yana tafiya bai iso abin ba ka san tashi hankalin zai samu in ya je yana tafiya ya tafiya ya je tarar da ruwa ya yanka wurin ya zai ruwa ka je ka tarar da ruwa ba kowa kogi ba kowa ka shiga ka halaka ka tsaya namun daji su zo shan ruwa su tafi da kai Mala Allah raba mu da masifa kaji barin bar jawabin nan haka abin bai da daɗi waye yake shiryar da ku ya ku waɗannan mushrikai duk wai ana nuna musu cewa ku sani fa akwai Allah ba amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr sannan man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati wane ne yake sau yake aiko da wata iska mai sanyi bushran bayna yaday rahmati ko nushran a wata kirar idan za a yi ruwan sama malam Allah yana turo ta iska mai sanyi in ta zo ta dan shuɗe haka sai ka ji ana cewa kai an yi ruwa a wani gari ashe sallama take yi ruwa ne yace fara zuwa ki dan fara yayyafa musu tana wucewa sai ga ruwa ya zo wa yake saukar da wannan iska mubashirat bi qurbi nuzulil matari wanda suke yin albishir cewa ruwa ya kusa ya sauka waye yake wannan wannan rahama ce daga Allah tabaraka wa ta'ala a ilahun ma Allah akwai wani Allah din abun bauta tare da ubangiji ta'ala Allahu amma yushrikuna Allah ya daukaka Allah ya girmama da barin abin da kuke hada shi da shi wajen bauta kuna shirka da shi tanazzaha Allahu wa taqaddasa an shirki haula'il mushrikin Allah ya tsarkaka daga barin shirkan waɗannan mushrikai yanzu Allah da shi kadai yake wannan wai sai mutum ya zo addu'a wai sai ya kira shi ya kira wani Allah da shi kaɗai yake wannan wai zai ka ce wai akwai wani ɗan adam wai da zai baka mafi musiba wai mutum wai je wai gindin kabari wai yana roƙon kabari kabari fa wani aka gan shi ya je gindin wani kabari yana riƙe da tarbi yana tanko tanko tanko tanko wani ya ce kana da hankali kuwa wai ashe wai na kabarin wai tanko sunansa wai wani babban mutum ne babban malami ne wai an ce masa in ya kira shi wai zai bashi haba dan Allah haba mutum yana cikin kabari yana kwance baka san halin da yake ciki ba dan Allahu alahu ne haka wani ya je gindin wani kabari ya samu bishiya ta tsiro ta kaya a kansa ta irin me sunan wani abu nan aduwa aduwa ce fa ta tsiro fa a tsakiyar kabarin fa wai sai ce wai wai wali ne mai addu'a kawai ya tsuguna yana yana ta roƙonsa yanzu wali ne aya za ta tsoro akan ta danne shi ka ba ai wanda ba ka dan ƙara gaba ka dan samu mai dan dama dama mutane damsul basirati kuma ba a san fa waye ba kawai sai a ga wani kabari ai wannan wali ne wali mai yan kacau kacau wali mai yayan awaki wali mai aduwa wali mai mai dorawa shi kuma wannan dorawa ce ta tsoro akan kabarinsa قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ودن da kuke kira din nan ba Allah ba ku gaya mun sun halicci wani abu ne a bayan ƙasa tare da Allah sun taimaki Allah ne wajen halittar sama Allah ya nemi shawarar su ne wajen halittar duwatsu da Allah zai yi ruwa ya nemi agajin su da Allah zai yi dabbobi ya nemi taimakon su sun taɓa zaman mitin ne da Ubangiji wajen neman taimakonsu da shawararsu, to yaya mutum zai zo kira, bere kira Allah shi shi kadai wasu ya kira wani. Ai, in ku riƙe bayan Allah, in ku riƙe su, kuma shi ma Allah shi ma zai riƙe. Shi ma Allah zai riƙe. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. In bayina suka tambaye ka dangane ni ga ya musu ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni cewa Allah ya ka roƙe shi idan sa'alta in ji annaba hadisi in za ka tambaya fas'alillah ka tambaya Allah wa idan sta'anta idan za ka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimakon Allah Allah kaɗai ake roƙo ba wani mai ba da arziki in ba Allah ba wallahi sai dai Allah ya sa ta hanyar wani ka samu shi ma sai Allah ya yarda mulki kuma ba wanda ya isa baka in ba Allah ba walillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ba mai bada mulki sai Allah lafiya da kake gani in ciwo ya same ka wallahi ka rike Allah kawai ba wani wanda ya isa baka kame kame ne ah to likita nawa ya mutu wani ba likita ne ƙwararre aka ce ko abincinsa matarsa in ta kama abinci you know yana ta wani abin nan yana ta duddubawa no ba wannan ba abin nan ba kusan lafiya ba ba kusan uwa ba yana kiyayewa wata ran pop zazzabi ya kama shi sai ga likita ya baje ya mutu ina kiyayewansa ina waye ɗinsa ya mutu likita yan shi ne yake bada magani fa shi fa zai zo duk ciwon da yake damun ka shi zai diagnosis din ciwon shi zai baka magani shi zai maka kaza tiyata mutum nawa ya farke allura nawa yawa mutane aiki nawa yawa shi ma yawa ya zo gashi an baje shi yana neman taimako ɗan uwansa suka kewaye shi bila adadin suna gani mala'ikan mutuwa ya zo ya ce ku matsa ku ba da wuri ya zare ran ya tafi da shi har yanzu baka yadda Allah shine mai yin komai ba a ilahun ma Allah mu je mana
amman yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن
gaya mana ya koɗannan mushirkai amman yabda'ul khalqa waye yake faran halitta malam a duniya waye fara halitta Allah menene farkon halitta annabi adam aka fara halitta kuma annabi adam Allah ya halicce shi ne da tako da yanku kuma da hannunsa da ya dace da shi haka kurin Allah ya ga dama yace bari ya fara halittan dan adam ya dora shi a bayan ƙasa ina irin taɓo da wajawa suke yin tukwane ba taɓo ne mai kamewa ba taɓo ne wanda yake bushewa in an kwankwashe shi yana ƙara ba to da irin wannan taɓon da shi Allah ya halicci annabi Adam amma da yazo zai halicce shi sai da ya ɗebo duk wani nau'i da kala na ƙasa na duniya gaba daya sai da aka ɗebo can mala'iku aka ɗebo aka ɗebo aka ɗebo aka ɗebo babu wata nau'in ƙasa a duniya da take wanda ba a haɗa ta a cikin wannan yi'un ba sai Allah ya suranta ɗan adam annabi adam kenan yayi shekaru a tsaye a haka mala'iku suna wucewa su ganshi kamar yadda yazo a riwaya har suna cewa wannan fa Allah daga baya ya ce da su inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wani halifa a bayan ƙasa mala'iku suka ga yaya Allah ya halicce su ba shi da matsala da su suna masa bauta duk abin da yake su suna yi zai zo ya halicci dan adam suka ganshi suka ce wannan dan adam mai barna ne fa kafin ai dan adam qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yanzu ya Allah mala'iku suke ga Allah yanzu ya Allah zaka sanya a cikin wannan ƙasa wanda zai zo ya yi ɓarna a cikinta, ya zubar da jini a cikinta, alhali mu mala'iku muna maka tasbihi muna tsarkake ka? Allah ya ba su hansa ya ce, Ƙala inni alamu ma la ta'lamun. Bai ce fa ɗan adam ɗin baya yi ba, Allah bai kore ba, lallai zai yi ɓarna a bayan ƙasa, lallai zai zubar da jini kuma gashi nan abinda mala'ikun suka tabbata suke faɗa ya tabbata mu ne masu farman dan adam yan adam mu ne masu zubar da jini yan adam daman mala'iku sun faɗa sun ce zamu yi yace amma na san abin da ba ku sani ba kuma na san abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyana ba Allah ya halicci annabi Adam bayan ya halicce shi yana cikin bacci kurin ya gan shi shi shi kaɗai ne sai Allah ya ce bari ya halatta masa ya halitta masa abokiyar zama wala ba halitta masa namiji ba sai aka dubi kashin haƙarƙarinsa a cikin ƙasusuwan haƙarƙarinsa sai aka ɗauki na hagun guda ɗaya sai aka ɓalle shi na saman ƙashin sai Allah ya halitta masa nama sai ya halicci na na Hawwa'u da wannan shi ne aka ce daga lokacin duk wani ɗa namiji da za ka buɗe ƙirjinsa za ka ga ƙashin haƙarƙarinsa na dama ya fi yawa ya fi na hagun da ƙwaya ɗaya ita kuma mace nata iri ɗaya ne ina naka matarka aka bawa don a nuna maka kana makale da matarka shin gam makale mata a haɗe ake in ka kuskura ka mutu baka yi aure ba an gama da kai. To, ka bar ƙashin hankalkarinka a waje? Ba kuɗi ko? Allah zai kawo insha Allah. Daka waye ya fara halitta? Allah. Waye ya kammala halitta? Allah. Ku gaya mana ya kwaɗannan mushirkai. Wane ne ya samar da halitta? Wai wa yake fara halitta a cikin cikin mace? Daga nan annabi adam ya sadu da na hawa'u ta ɗauki ciki aka fara haihuwa aka yi ta haihuwa aka yi ta haihuwa shine fa ake ta yaduwa malam daga mutum biyu ne namiji ɗaya mace ɗaya suke ta haihuwa suke ta haihuwa shine aka same mu yau ga mu nan kamar ya juju da majuju barkate haka idan an zo mahaifa waye yake fara halittar ɗan adam Allah wa yake kammala halittar ɗan adam a cikin cikin mahaifiyarsa kafin ya fito kafin ɗan adam ya fito daga cikin cikin tsohuwarsa sai Allah ya kammale shi tas duk da zai zo ɗan ƙarami da ƙaramin yatsa ƙaramin kunne ƙaramin hanci ƙaramin farce ƙaramin ƙaramin ƙaramin kom amma dai komai an ɗan ɗisa masa shi shi yasa daga ɗan jariri ya fito ɗan kirit da shi kamar ai atishawa ya tashi amma shi ne zai zo ya fitini uwarsa ya hana ta bacci daga haka hakan nan da suke kaga hakan nan anan yake girma ai yana miƙe kafar nan uwar bata sani ba ashe kafar tsawo take karawa ƙarfi yake karawa duk inda kaga jariri zaka yana taka yana taka yana taka har ya zo ya zama fitina har ma ya zo in ya girma wata ile da ke uwarsa ƙwarai kuwa to waye yake farawa waye yake kammalawa Allah har a zo inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan yana digon mani ruwan mani fari a juyar da shi ya zama alaka ya zama gudan jini ja a juyar da shi ya zama mudgha ya zama gudan tsoka irin tattaunawa da tsawa a miya daga baya kuma sai a tura masa a hura masa rai sai kuma a turo masa mala'ika sai ya ce kaza sai ya ce kaza wa yake wannan Allah wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard waye yake azurta ku a sama da ƙasa waye akwai mai bada arziki a sama in ba Allah ba akwai wanda yake bada arziki a ƙasa in ba Allah ba duk wanda ya je nemi arziki a wajen wani boka ba Allah ba yayi asara kuma duk wanda yake tunanin arzikinsa yana kafan mai gidansa ne ka zama banza shi mai gidan naka wani mai gidansa ne azurta shi kai ko ji kai arzikinka yana hannun ubanka baka da tauhidi shi ubanka ba shi nasa uban ba a talauce mutu bai bashi ta kala rawi yace ni dai babana ma wata sanda kawai ya mutu ya tafi ya bar ni yace komai bai bar mun ba yace amma yanzu gani da mota haka rayuwar take ubanka ya mutu bai ba ma komai ba kai kuma ka mutu ka bar biliyoyin kuɗi arziki ba wanda yake wani in ba Allah ba wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ce ga ya musu ku zo da hujjojinku idan da gaske kuke yi ba su da hujja ba su da gaskiya wannan su ne abubuwa guda biyar da Allah tabaraka ta'ala kawo mana a cikin wannan suratul nam Allah ya ba mu dacewa da ƙarshe ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asun subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh